didin saboda a taksisu kar ka ɗauka da'iman fil umumi kawai yake shiga bal yadkhulu fi kulli muta'addidin sawa'un kana aman aw khasan ko in ba dan haka ba za a iya taksisin adad ba inda sai am yake shiga ko ba haka ba tunda adadi mun riga mun ce khas ne to saboda haka kullu muta'addidin qabilun litaksis
والحق جوازه إلى واحد in lam yakun lafzul ami jam'an yace wannan shine alhaqqu kaga akwai mace tsakanin as-sahihu da al-asahu da alhaqqu in yace alhaqqu khilafuhu al-batilu wal asahu khilafuhu as-sahihu was sahihu khilafuhu al-khata laysa sahihan ghayru sahih ko suraka anan alhaqqu yana nufin khilafuhu batilun ay alhaqqu jawazu takhsis ila wahid hatta law kana milyon yumkin an tukhassisa 999 kamar ɗaya kaɗai daga ciki. Ko? A ɗaukaka miliyonan illa tis'ami'ata alfin wa tis'atan wa tis'in ko? Wa tis'ami'ata wa tis'atan wa tis'in. Ko? Kaga a ɗaukaka wahidan kenan. Malam ya stakriku. Za mu karanta malam ya stakriku. So da aka matukan bai istikrakin shi ba, ja'izu. To.
إن لم يكن لفظ لفظ العام جمعا إن لم يكن لفظ العام جمعا good وإلى أقل الجمع إن كان إذا إذا ما جمعيني الرجال جاء الرجال بذلك شيء جاء عشرة رجال إلا تسعة با saboda idan ka ce illa tis'atan istasnaitaha ila wahidin wala ya juzu istisna'uhu illa ila aqallil jam'i wa huwa ithnani aw thalatha sai zaka ce to ja'a asharatun illa sab'atan ja'a asharatun illa thamaniyata a gonin masu ganin awwalul aqallul adadi ithnani ne ina fatan mun fahimta so wa qila mutlaqan wa qila mutlaqan wasu ka ce a'a ai shi ma ba sai aqallul jam'i ba za ka yi za ka yi takhsisin shi mutlaqan ko da ila wahid ne ka ce asharatan illa wahidan ne ya illa tis'atan din awa ɗaya ina jiran ka fami awa ɗaya ba minti hamsin da shida na misali da awa ɗaya ba minti hamsin da tara minti ɗaya ke ko kai kana jiran eh to kaga mutlakan din kenan idan ka ce ba minti hamsin da bakwai ila aqallil jam'i kenan to wa shadda al man'u mutlakan wasu ka ce a'a ba za a yi istisna takhsis daga adadi irin wannan ba mutlakan amma yani shi ma ya ce shazi ne wannan kaulin نعم وقيل بالمنع إلا أن يبقى غير محصور إلا أن يبقى غير محصور جاء مئة إلا قليل إلا قليل كان غير محصور to wannan yayi a ganin su نعم وقيل إلا أن يبقى wato غير za su idan to ba haka ba fa a ce to wannan kawai khasi ne ba ami bane dama za mu zo wannan bayanin idan kace ja'a mi'atun illa ashara ko illa sab'a a ce ah, to ai akwai irin wannan siyaƙa da guda sai ce a dama wannan ai ba asharatun bane ba mi'atun bane za mu zo wannan karatun za mu zo ban so in ta bayani kafin mu iso ina fatan mun gane in kai ta'alimi da yake ma mi'atun ba an bane in ka ce ja'an nasu illa mi'atan minhu a ce to wannan dama khasi ne ba ami ba an fahimta Good.
وقيل إلا أن يبقى قريب من مدلوله illa an yabqa qaribun ba qariban ba shine daidai illa an yabqa qaribun min madlulihi kaman kace asharatun duk da dai duka wannan khasi ne amma da yake muna magana takhsis ne ba laifi mu rika ba da misali da khas din asharatun illa ithnani illa thalatha ka qaribun min madlulihi dan takwas da goma suna kusa da juna amma ba za ka ce asharatun kuma ka yanke bakwai ko takwas ba amma za mu ga za mu ga cewa ba shi ne kaulur raji ba نعم والعام المخصوص مراد عمومه تناولا لا حكما kalam muhim al'amul makhsus shi wannan am din da muke magana wanda aka khassase shi to shi umum din nashi an nufe shi yana da hukunci hal ya ta'allaqu bil hukmu aw al hukmu ya ta'allaqu bil khusus faqat idan haka ne ya koma khas kenan ba am ba ko نعم to sai ya ce muradun umumuhu tanawulan
نعم amma min babil hukmi laisa murada Na'am.
watan yana so ya bambance maka tsakanin hakikan shi da majazinsa ne har cewa kuma an nufi umum din a cikin siyakin ko ba a nufe shi ba sai ce an nufe shi amma a tanawul kawai Na'am.
ba a hukunci ba Mm.
na'am wal muradu bihi al khusus laysa muradan to kaga kala biyu ne akwai al'amul makhsusu akwai al'amul muradu bihil khususu na'am
تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم أي wannan كل إن دام مراد به الخصوص لا يراد به الأموم المطلق ko ba haka ba so da haka shi al'amul makhsusu daban algarabta malam wal amul muradu bihi khususu daban shi al'amul makhsusu urida al'amu asasan thumma ikhtussa minhu ba'd afradi shi ko al'amul makhsusu min al-itlaq al-awwal lam yurad al-umum mun fahimta na'am al'amul muradu bihi al-khusus min al-itlaq al-awwal la yurad al-umum shi ko al'amul makhsusu iradan guda biyu ne utlika al-am wa urida al-umum ثم خصص من ذلك العموم بعض أفراده shi ko al'amul maksusu dama ai al'amul muradu bil khususu dama khususin ake nufi tun farko
umuhu laysa murada umumu aslan laysa muradan itlaqan
na'am an fahimta ba إيه نعم والمراد به الخصوص ليس مرادا جميل.
بل كلي استعمل في جزئي واضح كلي استعمل في الجزء
ومن ثم كان مجازا قطعا So, al'umumi shi da aka kira shi da umum lafazin da aka amfani da shi na umum majazi ne da annahu laysa muradan hakikatan shi al'amul muradu bil khusus نعم والأول حقيقة wal وباقا alba للشيخ wal awwalu الإمام.
anan an ce al ashbahu hakikatan amma al awwalu haqiqatun din yafi ko kuma hakikatan din to kage shi ko al awwal al amul makhsusu to umum din ba ma khussa din ba umum din muradun hakikatan aw majazan shine yace to al ashbahu hakikatan amma mu- jamhur sun tafi akan majazi ne amma dai ya fara da abin da yafi yadda da shine mazhabin mahaifinsa sai yace wal awwalu haqiqatun watan al amul makhsusu umum dinsa haqiqa ne dilalan umum din lafazin umum din dilalan sa haqiqa ne wani abu ya shigo amma ba komai ina fatan ai ba za su daina shigowa ba kofan haka take a a rufe gaba ɗaya inda ba wani zai shigo ba ne umum ɗinsa dilalan umum ɗin haƙiƙa ne ina fatan mun fahimta a wajen ashekul imam good wal fuqaha نعم a nan alfukaha an yi saɓani wasu fukaha yake nufi wasu suka ce alfukaha hanabila yake nufi a- ahnaf yake nufi wasu suka ce alfukaha ashafi'iyu ne yake nufi da yake alfukaha mun sani idan an yi tlakin shi galiban ana nufin ah, al-ahnaf to amma shi so da yawa zai kan yi itlakin su kuma yana nufin malaman shafi'iyya ne wato malaman furu'a nake nufi
نعم وقال الرازي إن كان الباقي غير من غير إن كان الباقي غير منحصر watan al- al- arrazi ya ce al'amul maksusu ya kunu hakikatan ai umumu maksus din dama hakika ne amma umumu ya kunu hakikatan in kana al-baqi ghayra munhasirin saboda idan hasarta al-baqi ka ce bari mu rika amfani da adad duk da mun san adadi ba an bane za mu yi amfani da adadi duk da haka dan a fi ganewa in ka ce mi'atun illa ba'dhuhum mi'atun illa ba'dhum kaga albaqi ghairu munhasir saboda haka har yanzu umum yana nan da karfin sa amma ka ce mi'atun illa sab'atun mi'atun illa sab'atun ai ka rage ma umum karfi mun ka dauka mi'a umum ne duk da ba umum din bane ka rage ma dilalan mi'a karfi kwarai da gaske saboda kowa ya san yanzu 93 ake magana an gane dukkan yawata alhamdulillah alhamdulillah نعم وقال الرازي إن كان الباقي غير غير منحصر وقوم in khussa bima la يستقل.
yastaqillu bi muttasilin kenan wanda za mu gani a gaba al mukhassisatul muttasila نعم al al istisna'u al shartu al sifatu al ghayatu al al al badalul ba'di min al kulli نعم wa imamul haramain mun san kuma al-mukhassisatul munfasila ba duk dai za mu karanta to ma la yastaqillu yana nufin muttasila نعم. وإمام الحرمين حقيقة ومجاز باعتبارين a'a as-sawabu in ja al-mahalli da da mafi yawan shurra bi'tibarai tanawulihi wal iktisari alayhi ba bi'tibarai ne ba eh bi'tibarai tanawulihi wal iktisari alayhi saboda haka bi'tibari tanawulihi am bi'tibari al-iktisari alayhi bi'tibari tanawulihi haqiqa نعم باعتبار الاقتصار عليه مجاز لأنه لا يقتصر عليه نعم نعم كو أما من التناول تناوله اللفظ أولا ولكن هل اقتصر اللفظ عليه لا فهو من حيث الاقتصار مجاز ومن حيث التناول حقيقة
والأكثر مجاز مطلقا شيني قول أكثر شو مجازين نعم saboda ai an riga an bar ma dilalin amrin tunda aka riga aka khassase shi نعم وقيل إن استثني منه har yanzu watan sai suka ciro cikin mu kaga can an ce bi ma la yastaqillu ma la yastaqillu suna da yawa cikin ma la yastaqillu din sai suka dauki istisna iso dilalin shi afi karfi asharatun illa khamsatun illa to wannan illa din dilalin istisna ya fi dilalin sauran karfi akan a ganin su akan cire abu daga umu zuwa khusus saboda haka sai suka ce idastusniya minhu fa huwa majazun
وقيل إن خص بغير لفظ waƙila in khussa bi ghairi lafzin watan in ya zama abin da ya yi taksisin shi ba lafazi ba ne kamar akali ne ko hissi ne ko wani abu daban ba lafazi ba ko urfi ne ko makamancin wannan na'am والمخصص والمخصص قال الأكثر حجة good al-mukhassas din shi al'amul mukhassas a wasu malamai suka ce mafi yawan malamai suka ce hujja ne watan abin da za a ginu da hujja a kansa ne shi mukhassas Uhum, ka ci gaba نعم آه، وقيل إن خص Mata aka ce بمعين.
an aka ce hujja ana nufin kat'iyi ne.
نعم.
Okay.
وقيل إن خص بمعين Gairu la mubham la bi mubhamin. Wato wasu ka ce a'a zai zama hujja ne wato abin da za a yi ruj alaihi ba za a je a nemo wani hujja daban ba za a dogara da shi idan ya zama bi mu'ayyanin aka yi taksisin shi. Amma aka yi taksisin shi da mubhami. To ya zama ya zama mushkil. Ba a san me aka ciran ba. Ko? In na ce آه، أكرم العلماء إلا بعضهم gaba ɗaya maganin ya lalace saboda yanzu wane ne ba zan karrama ba wane ne karrama shi ya wajaba a kaina cikin malamai kowanne zai iya zama cikin wannan ba'dahum din kowanne kuma zai iya zama baya ciki amma na ce akrimil ulama'a illa man la yahduru waje kaza kaza kaza sai ya zama kuma an san waɗanda la yahduru ne kaga bi muayyan ne so da man la yahduru an san shi dan haka har yanzu dilalan akrimil ulama a yana nan da karfin sa saboda ka san wa zaka girmama ina fata an fahimta to alhamdulillah آه.
wa qila bi munfasil نعم wadihi watan wasu ke cewa hujja ne amma sai idan khussa bi munfasil in ya zama abin da aka yi zamu kawo zamu zo al mukhassasatul munfasila watan in ya zama abin da aka yi takhsisi da shi munfasil ne ba muttasil ba to yana nan hujja amma aka yi takhsisin shi da muttasil suna ganin an riga an cire karfin sa a ganin su نعم وقيل إن أنباء عنه العموم jami'i wato in aka ce faqtulul mushrikina faqtulul mushrikina sai aka zo aka ce banda mata ko banda zul uhd- zul ahdi to shi mushriki wanda ba mace ba da mushriki wanda ba zul ahdi ba lafazin mush faqtulul mushrikina yana nuni zuwa gare shi yana nuni bila shakka amma in na ce wasariku wasariƙatu faƙaƙo aidiyahuma sai aka ce wanda ya saci ƙasa da rubu dina ban da shi lafazin wasariku wasariƙatu yana nuni da man saraka aksara min rubu dina ba ya nuni ba ya nuni a cikin lafazin za ka sami abin da yake maka nuni da cewa to tun da layun biyu an hul'umum to ba hujja ba ne ba a nan za ka sami hujja ba sai dai ka same shi a wani waje daban ina fata an fahimce ni amma shi wancan li annahu an ba anhu umum shi umumin tun farko da aka yi kafin ayi takhsisin shi yun biyu anhu shi wancan mushrikin saboda haka ya shiga ciki نعم وقيل في أقل الجمع hujjatun fi aqallil jami in nace akrimin nasa illa ba'dahum misali to menene aqallul jami isnani ko talata to yasduqu fi aqallil jami wannan hujja ne fi aqallil jami fi salasa ay awjabtu alayka ikrama thalathatin minan nas lam mu'ayyinhum amma dai hujja ne akan akalla salasan nan sai ka karrama su ko ba haka ba limaza limaza zikirin jam'i ina fata an fahimta saboda haka akallul jam'i dai akalla zai shiga maza da alayhi kuma zanni ne a dilalarsa a cikinsa وقيل غير حجة مطلقة wannan kaulin wasu ne.
وي- ويتمسك بالعام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل الله البحث عليه عن وسلم.
المخصص qabla al-bahth anil mukhassisi a shin a rayuwar sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan ya faɗi abu magana amini to zaka tsaya ka fara binciken cewa shin wannan am din umum din akwai abin da ya hassase shi kafin ka aiki da wannan umum din babu ita masaku duk da akwai wanda suka saba da wannan amma dai uh, kauli raji shine babu kawai zaka yi aiki da shi ko نعم وكذا بعد بعد الوفاة.
الوفاة خلافا to لابن me سعيد me bambancin fi hayatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam da ba'da wafatin me bambancin ba sauran shari'a da za kuma lagairin shari'a ta riga ta cika saboda haka in akwai muhassis din akwai shi in babu shi babu shi to amma kafin wafat ko zai yi ba muhassis din saboda haka kaga badal wafati bukatan ya fi karfi saboda zai yiwu akwai muhassis din in ba shi kuma ya tabbata babu shi gaba daya to shi yasa ya bambanta fi hayatin nabi da ba'dal wafati khilafan li ibn surayj wanda yake ganin wujubul ba'thi a anil mukhassis نعم wa thalithu وثالثها إن ضاق الوقت watan yajibu al-ba'thu illa idza baqa al-waqtu fala yajibu alayka al-ba'th نعم ثم